إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شدة قوة ربيع الأول جرما إكي صلى الله عليه وآله وسلم دول آيات لليه دول أربعين تقص وان دي دي دي دا إشرين دي دي قوة تقص في كلا تدبو بيو دا إشرين دا شدة muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shine karatunmu na 28 muna cikin wato fasalin da yake bayani game da imani da hukuncin Allah da kaddaran Allah mun kawo kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda suke yin nuni akan cewa dukkan abin da yake faruwa a doron ƙasar nan gaba daya to yana faruwa ne da hukuncin Allah da kuma kaddara ta Allah kuma mun kawo dalilai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda su ma suke tabbatar da haka to ya za mu tashi al-adillatul aqliyya dalilai na hankali waɗanda suke yin nuni cewa akwai kaddara kuma akwai hukuncin Allah subhanahu wata'ala mana yace na farko dalili na farko innal aqla lalle hankali labiyayyen hankali yake magana la yuhinu shay'an baya kore wani abu min shanil qada'i wal qadar daga cikin lamarin hukuncin Allah da kuma kaddaran Allah wal mashi'a da kuma mashi'a ta Allah abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ya hukunta wal hikmati haka ma hankali labiyayye bai kore wani abu na hikiman Allah wal irada da kuma nufin Allah subhanahu wata'ala duk waɗannan abubuwa hankali yana tabbatar da su muna ganewa ko hankali baya jayayya inda hankali lahiyayye ne baya jayayya akan kin yarda da wani abu na waɗannan abubuwa da aka zano wanda kusan da abubuwa guda ne hukunci kaddara mashi'a hikima irada to hankali na bai dai yana yarda da su da aka ce mai da abin da yake faruwa doron kasan nan Allah ya hukunta kuma Allah ne ya kaddara kuma Allah ne ya so ba ruwan shi kuma Allah na da hikima a ciki kuma Allah yana da nibi wattadbiri da kuma juya shi juya abin Allah ne yake juya shi daga dan kadan zuwa tsakatsaki zuwa babba daga farko zuwa ƙarshe daga dadi zuwa wahala daga wahala zuwa dadi daga wahala zuwa wahala daga dadi zuwa wahala kawai mutumin da tun da ya bude idanun shi daɗi ya sani kuma haka zai rufe idanun shi cikin mai cikin daɗi akwai mutumin da wahala ya sani da farin daga baya samu daɗi akwai mutumin da daɗi ya sani daga baya samu wahala kowa da yadda Allah subhanahu wataala ke juya mai rayuwar shi to don hankali labiyayye wanda ya yarda cewa akwai Allah wanda yake juya wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta ba wai kowa ne yake juya ta ba ba kowa ke juya rayuwar shi ba ba gaskiya bane a ce kowa shi ke juya rayuwar shi in ba haka ba kakkai kasuwanci kakkai aikin gwamnati yawwa kai kasuwanci kai kadai ka sai ga kanka kuma ka sai da makanka haka ma aiki ka bude ma'aikata kai kadai ne kai ke bude ta kai ke rube ta kuma kai ne mai kawo ta ka ɗauki aiki kai za ka ɗauka kanka aiki kuma kai za ka biyan kanka albashi yana yiwa kaga dole sai da ma'aikata wannan ma'aikatar ba ta yiwuwa sai da shugabanta sai da mataimakin shi sai da ma'aji sai da mai kula da lissafi sai da direbobi sai da masu tsaro masu gadi sai da mai budewa ko ba haka ba karamin ma'aikata ce gaba ɗaya ba ma'aikatan wurin ba soji guda hamsin amma ta kasa juya kanta to ina ga ma'aikatar da nata sun kai ɗari ko sun kai ɗari biyu to ina unguwa guda yanzu unguwa guda aka ce ba ta da mai unguwa kana ganin kamar ai baya aikin komi yana aiki yana da ranar shi in aka ce babu babu mai unguwa cikin unguwa to unguwar ta lalace in ba haka ba kowa ya juyo rayuwar shi mana kowa ta yi abin da ya ga dama ba yiwa to gari haka ba yiwa dole sai da gwamnan jiha sai da magajin gari sai da sarki sa'annan wannan garin za a yi zaune ba ka san ranar waɗannan ba sai rada babu su ka Allah ya nuna mana ranar da babu su to balle kasa daɗa ba ka ba mu da yan kasa ne kowa ya je abin da ya ga dama ko kowa ya je ya juya kanshi kowa shugaban kasar kanshi ne yana yiwa ba yiwa to kamar yadda waɗannan abubuwa ba su yiwa to ba yiwa a ce babu wanda yake juya wannan duniyar da muke cikinta dole ne ka tabbatar da cewa akwai Allah wanda yake juya ta Allah ya samu dace balil aqlu malam yace a hankali yujibu kullu zalika yana wajabta dukkan wannan waɗannan abubuwan da muka zano malam ya ce hankali yana yarda da cewa dole sai an same su wa yuhattimuhu kuma yana yanke hukunci akan shi yana nuna cewa wajibi ne ai haka me yasa limalahu saboda abin da ke gare shi min mazahira na abubuwa waɗanda ake gani barizatin bayyanannu ya dalkauni a cikin wannan sararin duniya ɗin abubuwa da suna nan ga sunan ga rana nan ko rana alama ce fitacciya daga cikin alamomin ikon Allah min ayati al-layl wan nahar wash-shamsu wal-qamar yana daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala dare da yini da kuma rana da wata kaga wata shi ma menene sa'annan kuma dare tun da muke Allah subhanahu wataala bai taba jarraban mu da ɗaya rana ba ba mu samu dare ba ko ko mu rasa yini tun da muke ko mun taba a ce ga wata rana nan kawai yini ya zo ya tsaya kenan lokacin faduwar rana karfe bakwai ba ta fadu ba ga ta nan kawai yini ya ci gaba karfe takwas rana na nan tara goma sha ɗaya a lokacin asuba an taba yi wannan yana nuna ita ranar ba ita ke ba Allah ke juya ta Allah ke badda ta lokacin da ya ga dama ya badda ta sai mu shiga cikin abin da muke bukata wannan lokaci na duhu ana alama ce hitacciya daga cikin alamomi waɗanda suke nuna hikima ta Allah da kuma hukuncin Allah da kuma kaddara ta Allah subhanahu wataala haka ga taurari nan haka ba a taba yin wata shekara a ce ba a yi ruwa ba damuna ta zo ce ba ruwa an taba yi sai dai a samu jarabawa ta fari na wata daya ko kwana arba'in ko fiye da haka nan ko koma bayan haka nan mutane su galabaita shimkan mutane ta galabaita da dabbobin mutane amma kuma a ƙarshe za ka ga Allah ya maido ruwan kuma wannan ruwan da taimakon Allah sun taimaki shimka ta ida ko ba haka ba tana ka ba taba samu a ce an yi shari an yi shallekun mage an taba yi an taba shekarar da ba yi sanyi ba an taba shekarar da ba yi zafi ba dukkan waɗannan alamomi ne fitacci da suke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala duk Allah ne yake tafiyar da waɗannan abubuwa kuma ka taba ganin shekarar da aka ce an shekarar cur ba wanda ya mutu sai kowa na nan ka yi aikata ka ta yi likita asibiti ganin mutane ka je ka iske tsaye inda ka shiga ba kowa ka taba samun wannan lokaci ba taba yi ba duk wannan yana nuna ikon Allah subhanahu wataala wasu su mutu wasu su rayu ko ba haka ba ko a ce an shekara cur ba a yi aure ko ɗaya ba an shekara cur ba a yi haihuwa ko guda ba an taba samu to wannan duka alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala waɗanda Allah ya bayyana mana waɗanda su ne dalilanmu da suke shiryar da mu mu gane cewa lalle duk abin da Allah ya yi ko duk abin da yake faruwa cikin duniyar nan yana faruwa ne da hukuncin Allah da kuma mi kadara Allah subhanahu wataala dalili na biyu daga cikin dalilan da suke nuna hankali al-imanu bihi ta'ala imani da Allah subhanahu wata'ala wa bi qudratihi da kuma qudrata Allah qudra shine iya yin abu mutum yana iya yin abu baya da ƙarfi ko kuma yana yawa kana da ƙarfi amma ba ka imi ba ka iya yin wani abu to shi Allah ta'ala biyu ke gare shi mai ƙarfi ne kuma mai iyawa ne kuma shi iyawar shi akan komi ne ala kulli shay'in qadir shi akan komi ne Allah subhanahu wataala in ka samu wanda ya hada biyu halitta yana da karfi kuma yana da iko kamar giwa kaga tana da karfi kuma tana da mi tana da iko mana da inda take rayuwa ba komi ke gagararta ba amma ta rana sai kaga zakuna sun zo sun gagare ta radda Allah ya bata nasara akan zaka tana harbin su tana kama su da wannan hannun nata tana wurgar da su duk sai ta gama da su in suka gaji dole su shafa wannan ranar da kuma karshen da yazo sai ga sun kama bindin nata suna tareto haka sai sun kada ta saboda tsananin jarabar zaki ya so nama sai sun kada ta ta yi ta yi ta yi ta halba-halban ƙababin ma za su kama su ma su kama suna ci suna cira a sai ta faɗi duk girmanta kaga mai iko ce kuma mai ƙarfi ce amma ƙarfinta da ikonta iyakantacce ne na wani lokaci haka za ka samun mutum yana da ƙarfi yana da iko amma iyakantacce ne na wani lokaci to shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne abu sa dukkan gobe shi iko ya rataye da wato tunani iya yin abu ko ba haka ba aikin kafinta baya bukatar karfi iyawa ce ko yana iya yi maka kaza ba karfi bane aikin daukan buhuwa ba daukan suminti daukan buhun hatsi ko masara ko na dawa kaga wannan karfi ne yawa ba iyawa bace nan duk dabarar ka baka iyawa duk azancinka ana dora ma sai ka ji tsaron bayan ka ta motsa nan ba dabara ba ce amma aikin kafinta aikin gini da sauransu wannan duk azanci ne da dabara ko ba ka da karfi sai ka yi to ibari da Allah subhanahu wataala da kuma kaddaran shi kudurar shi iyawar shi yastalzimul iman bi qada'ihi wa qadari yana tilasta imani da hukuncin Allah da kuma imani da kaddaran Allah ita kaddara daban kudura daban ita ce wanda ba wuce za ka yana cewa don kudura da irada don kudura da irada mana don kuduran Allah don iradan Allah ka bani abu kaza ko ka yi haƙuri shi kuma kaddara shi ne hukunci awan da Allah subhanahu wata'ala ya abu aka auna shi daidai girman shi daidai yawan shi shekarun shi da komi da gwargwadon da abin da zai faruwa a cikin shi ake ce makaddara kudura kuma shine iko iya yin abu wa hikmatihi kuma yana tilasta imani da hikimar Allah subhanahu wataala hikima shine manufa me yasa Allah subhanahu wataala ya abu yake ce ma hikima ashe kowane abu inda ya kamata to shine hikima wa mashiyatihi sa'annan kuma yana tilasta imani da mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala mashi'a da Hausa ana ce mata so amma ba so irin na soyayya so ne irin na ka so ka yi abu ko ba haka ba yawa Allah ya samu dace na uku malam ya ce idan kanan muhandisu idan engineer shine injiniya da larabci shake ce ma almuhandis aikin shi shine alhandasa aikin da yake yi muna ganewa ko idza kana almuhandis idan engineer ya kasance almimari na gini wasta'marakum fiha nu'ammiruhu na gini kenan idan injiniya na aikin gini ya kasance yarsumu yana zanawa ala waraqatin saghira abu takarda karama rasman yana zana wani zane li qasrin na wani gida min al-qusuri daga cikin gidaje ai injiniyar haka ne yake ko injiniya inda sai ya tsara maka sai ya gwada ma gashi nan yawa in ma hanya ce duk sai ya gwada yadda take sai ya gwada faɗinta da tsawonta da abubuwan da za a yi cikin ta ko ba haka ba wa yuhaddidu lahu kuma ya iyakance ma wannan gidan zamana injazi lokacin kare aiki ko ba haka ba a galibin su turawa da larabawa idan suka sama lokaci to lokacin za a baka abin mu kuma na ana sama lokaci kaga bincika ba kuma ya ta zo ana cewa kawo kaza sai an karo kaza bature in ya tsara maka da shi kenan ba ya kara ce ma an yi ce ka kawo kudi kaza sun isa to ba ya kara neman ka ko ba haka bane kenan ya gama sun yi muzanin tunani mu sai ka sai abu yayi nisa zo ya ce ma tun daga farko har karshe sai dai in baka makullin gida da an yi sati biyu sati uku ana aiki sai ga an turo ma wani mutum lahiya ce eh abu kaza ya kare dai an shi kudinka ya ce ma komi da komi ne ba ruwanka kawai sai dai baka makullin gida ya rufe gidan har ya gama to yuhaddidu lahu yuhaddidu lahu zai iyakance ma wannan gidan da ya tsara ya zana shi zamana injazi lokacin zartar da aikin a ƙari sun ya amadu ala bina'i sa'annan ya zo ya yi aiki a kan gina wannan gidan walatan ta yi muddatun lati haddada lokacin da ya iyakance ɗin ba za ta ƙare ba hatta ya khurujin ƙasuru har sai gidan ya fito min alwarqati daga takarda ila hayyizil wujudi ya zuwa sararin samuwa yadda ya zana ma ana aikin kayan a kare zaka ga yadda ya zana ga abin nan da ya hito duka shine abin da yake nufi wa tibqa ma rasima kuma ginin zai hito daidai da yadda ya zana shi inda injiniyan injiniyan ne ba injin miya ba ne alal warqa abu sa takarda ya yi la yanqusu shay'un da yadda wani abu ba zai rage ba wa in qalla koda yayi karanci koda karami ne ba zai rage ba wala yazidu ko ba zai kara ba fa kaifa yunkiru Allah ko wa kaifa yunkaru Allah yaya za a kyamar za a kin yarda da Allah an ya kuna qad kataba maqadir alalam ya zamanto ya riga ya rubuta kaddarorin duniya gaba da ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama ha an yarda da injiniya ya tsara abu kuma yayi amma Allah ba yarda ba kuma babu injiniya da za zo ya aiki ba ba tare da ya tsara shi ba musamman in ya shahararka ta ƙasa ce ko ba haka ba sai ya gwada ma gwamnati filan ɗin da yi sai in ta yarda ko? yawwa in ta gani zama da gwani ne ƙwararre ba da ita ba yarda da ya fara aikin sai ya gwada mata shi ma ba yarda kawai ce a ji a fara aiki sai ya je ya kai an gani kuma an san abin da ya rubuta ɗin nan zai yi shi to wannan ɗan adama kenan akan wani ɗan bikitin abu ba bai yarda yi shi da kai ba kuma yana iya yi da kai amma saboda al'ada ta gudana cewa ba zai yi shi da kai ba sai ya zana shi idan ya ce da kai za a yi sai yin gidan shi ne sai yin gidan abokin shi ne a sai yin gidan kanan shi ne sai gidan da in yayi ba a mai magana amma gidan da wani ya ba shi aiki dole sai ya zana mai shi sai ya gwada mai daidai tsara komi ga ƙobar gida ga filin gida ga makewayen waje ga abin nan ga kicin na cikin waje ga ɗakuna ga falo ga waɗi sai ya yi ko ba gaba wannan waɗan gida ne ɗan ƙararren wanda mutum ɗai za shiga to amma kuma a ke yarda da cewa Allah ta'ala ya rubuta ƙaddarar duniya gaba ɗaya kuma shi ya yi duniya ka san haka yaka ba kyauta ba ko thumma li kamali qudratihi sa'annan kuma saboda kamalan iyawan Allah wa ilmihi da ilimin Allah yakhruju dhalika almuqaddar wannan abin da aka kaddara wanda Allah ya auna ga yadda zai faruwa zai yi tawa tibqa ma qaddarahu daidai da yadda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi daidai yadda na injiniya yake yi tawa daidai haka shi ma na Allah subhanahu wata'ala uwa Obama eh to daidai da Allah yace zaka hitawa fi ayi suratin ma sha'a rakkabak cikin kowane irin kiran halitta Allah ya ga dama sai ya dora ka yadda yace ayi ka haka za a yi ka fi kaifiyati fi kamiyati a cikin yadda yake yawan shi yadda Allah subhanahu wata'ala shi kamiya shine yawa cikin yawa girma abu tsawo da fadi ko kuma gajarta da fadi ko kuma tsawo da sirantaka da sauransu duk shi ake ce makammiya wa kaifiyati da kuma kaifiya yadda abin yake yawan shi da yadda yake duka haka Allah subhanahu wataala yadda ya tsara haka za a yi takwa ba kari ba rage wa zamani da lokacin shi lokacin da Allah ya kaddara maka ka hito duniya to haka za ka yi jawa awa yanzu nan dukkan mu ba lokaci dai muka hito ba ba rana dai muka hito ba ko awa wani tsakiyar dare ya hito duniya wani ƙarshen dare wani farkon safiya wani bayan rana ta dago wani bayan rana ta dago da 'yan mintuttuka haka dai kowa da lokacin shi kowa lokacin da Allah ya ce mai ka fito zuwa duniya haka za fitowa ba ya wuce wannan lokacin wa makanihi da kuma inda Allah ta'ala ya ce ya hito wurin shi ma nan mutum za a hita ba Allah ya kaddara kai dan dan maradi ne mahaifanka dinanan ne sai Allah subhanahu wataala ya kaddara sai kaga mahaifiyarka ta tafi da kai makka shi kenan sai a sami ya wale me ya wale ya wale ya wale da nifa inda larawa ya wale shi ne ba wuce mai da ya wale ya wale ya kai yaran nan tunda an je ta an ji laraba na ya wale ba shi ke nan ba shi ma an goshi ta dawo ta dan kamo wannan larabcin tana ya walad su kuma nan mutane kawai zai ya walad ne ke da ya walad to kaga nan aka samu juna binka amma aka je aka haifi ka ina makka to haka abin yake inda Allah subhanahu wataala ya ce a haife ka can za a haifa ka haka inda Allah ya ce ka rasu can za ka rasu ba za ka ketare wannan hukunci na Allah ba sai ka je can wurin ko ba ka da hali in kana da rabanka ka cika can sai ka ga wani ya biya maka maka kana zuwa can sai ya ce ai ka cika can wurin shi kaga sai ai tama kyakkyawan zato kai cikawa mai kyawu insha Allah kana kare aikin haji kuma kana cikawa sai ai tama kyakkyawan zato ka samu kuma an binne ka a ƙasa mai tsarki mai albarka aga alherin ai da duk da yake kai ba haka kaso ba abinda kaso ka dawo gida da jallabiyoyi da raunna da hulluna yawwa da ce da kwakwakka da carbi da zamzam za a yi ta rabawa da duk ba a raba ba wannan ka raba sun Allah ya kai ka aljanna nan dai duniya shi kenan wa ma'al ilmi kuma tare da sanin cewa bi annallaha lalle Allah subhanahu wataala ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa dukkan komai to waɗannan su ne dalilai guda uku na hankali waɗanda suke nuna cewa akwai hukuncin Allah kuma akwai kaddaran Allah subhanahu wataala Allah kara mana imani da kaddaran Allah al-fasl ath-thalith ashar fasali na goma sha uku fi tauhidil ibada a cikin bayanin tauhidin ibada ma'ana ta Allah da bauta a bauta ma Allah shi kadai wahdahu la sharika la shine ake cewa tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya yawa wanda saboda shi Allah ta'ala ya duniya dan a bauta ma Allah muna ganewa ko na'am
malam yace yu'minul muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi uluhiyyatin lahi ta'ala da yin bauta ga Allah subhanahu wata'ala lil awwalina wal akhirina cewa bauta ma Allah haƙƙi ne na Allah ga mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe kowa da kowa wa rububiyyatihi li jami'il alamina da kuma renan shi da aikin shi da tarere shi da kulawar shi ga dukkan talikai gaba daya duk musulmi ya yarda da wannan wa annahu musulmi ya yarda da cewa la ilaha illa huwa ko la ilaha ghairu babu abin bauta ghairuhu sai Allah subhanahu wataala babu abin bauta na gaskiya shine ma'anar la ilaha babu abin bauta da gaskiya la ilaha haqqun babu abin bauta ko la ilaha bi haqq babu wanda yake da haƙƙin bauta sai wa sai Allah subhanahu wataala da mala'iku da annaba da manzanni da aljannu da mutane babu wanda yake da haƙƙin a bauta mai bauta irin ta sallah da azumi sai Allah subhanahu wataala wala rabba kuma musulmi ya yarda da cewa babu ubangiji wanda ya samar da wannan duniya wanda yake tafiyar da duniya wanda yake rayawa ya kashewa wanda yake badawa ya hanawa sai wa siwahu sai Allah subhanahu wataala faliza mala yace to saboda haka dai ma huwa yahtassu huwa huwa yakhussu Allah ta'ala shi musulmi yana kebanta Allah subhanahu wataala yana kadaita Allah ta'ala bi kullil ibadati da dukkan ibadodi allati shara'a li ibadi wayanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta su ga bayinsa zai ibada gaba ɗaya ba a yi makowa sai Allah. Kulinnan salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dukkan ibadodi gaba ɗaya ba a makowa su sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'abbuduhum biya da kuma yin bautar su da wannan ibadodin ga Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba to duk musulmi ya yarda da wannan inda musulmin kwarai ne musulmin kwarai bai dauka wani haki daga cikin hakokin ibada ya ba wani mahaluki duk girman shi wala yasrifu minha shay'an kuma bai karkatar da wani abu daga cikin ibadan li ghairi lahi ga wani Allah fa'iza sa'ala sa'alallah idan zai yi roƙo wa zai roƙa zai roƙi Allah sayi dama Allah ya ce wasu alullah min fadli ku roƙi Allah subhanahu wata'ala daga baiwar shi da kyautar shi da ƙarin shi kakwa roƙi kowa sai shi manzala ce wa idan sa'alta basalillah in za ka roƙo ka roƙi Allah wa idha ista'ana musulmi in zai neman taimako ista'ana billahi zai nemi taimako ga Allah subhanahu wataala me bambanci tsakanin roko da neman taimako me bambancin su ha wani maka da wani abin da kai makama samu
yawwa shi roƙo abu ne baka da shi kake roƙo a baka taimako mako kana da abin kana son Allah ya kama maka ya abin ko ba haka bane yawa in an ce ka roƙi Allah baka da sai ka ce Allah ya baka abin baka da shi yanzu kuma shi- ka samu abin kuma kana neman Allah ya kama maka wurin tafiyar da wannan abin muna ganewa to in za ka nemi taimako kakka nemi taimako irin wannan ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala wa idza nazara idan kuma mutum zai yin bakance zai yin alwashi wato alkawarin yin wani abu alkawari na yin wani abu a karan kanka ka ce za ka yi wani abu in ka samu kaza ba alkawarin da za ka mutum ba ka ba shi kaza ba wannan kai ne za ka yi amma yana da alaka da mi yana da alaka da samun wani abu ko kubuta daga wani wahala da kake tunani ta same ka to sai ka yi mi sai ka yi bakanci ka ce in na kubuta mana misali wannan hanya togo burkina nijar kayan mu suna wuce kewa ta nan ko sai mutum ya ce to in kaya na suka wuce ke tsami lafiya na yi alkawari saboda kayan da yawa na yi alkawari zan yi sadaka da miliyan ɗaya su shage ce mami bakance to idan mutum za yi bakance la yanzuru illa li ghairillah la yanziru ba zai yin bakance ba li ghairillah ga wani Allah Mana akwai bakance na wani Allah mutum ya ce misali in kayan nashi suka tsira zai je wurin wani kabari ya zubar da kuɗi kaga wannan wani Allah aka ma ko wurin wata tsamiya ko wurin wata kuka yawwa ko kuma mutum ya ce zai yanka babbakon raguna guda goma kowane guda shiga ɗari ɗari kaga miliyan da yake nan babbakon raguna don ba za ka yanka kowane rago ya samu ba sai baki kuma ba za a yanka ma aljanu za a yanka ma su sha gini saboda mi sun kubutar da kayan shi daga can zauwa nan sun zo labi lafiya saboda haka godiya ga aljannu to ga raguna nan guda goma su sha jini ya yi daidai? bai daidai ba ba haka nan ana yin bakance ne ka ce za ka ba almajirai ko za ka ba makwabtanka ko za ka ba danginka ko za ka ba wasu talakawa ko marayu ko wasu gajiyayyu ko wasu dattijawa waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ka ce godiya ga Allah subhanahu wataala za ka rarraba musu jikka hamsin hamsin su wajen guda ashirin muna ganewa ko to bakance ibada ne domin Allah ya yabe shi ya ce yufuna bin nadri wa khafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma Allah ya ce wal yufu nuzurahu wal yatawafu bil baiti latin su cika bakancan su duk wanda ya bakance ya cika shi bakance mutum ne ke matsa ma kanshi ya dora ma kanshi abinda Allah bai dora mashi ba Allah bai dora ma cewa in kayanka suka zo labi lafiya daga can zawwa nan sai kayan ne ba Allah bai ce sai ka yanka wani abu ko sai ka yi sadaka da wani abu ko ko sai ka ciyar da abinci kaza ba amma kai ne saboda kana tsoron kansu hallaka sai ka ce ma Allah in ya kubutar ma da su za ka yi wannan abu muna ganewa ku mutum ne ke ɗora ma kanshi abinda Allah subhanahu wataala bai ɗora mashi ba to in ka ɗora sai ka yi yawa in ka warware sai ka yi ciyarwa muna ganewa ko yawwa in ka warware sai ka yi kafara sakamakon mi ka warware wannan alkawarin saboda kai ka dora ma kanka Allah ya samu dace walillahi wahdahu to mutum zai yi ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ko na Allah ne shi kadai jami'u amali dukkan ayyukan musulmi gaba daya albatina waɗanda suke ayyuka ne koyayyu din na Allah ne to Allah mutum zai ma min khawfin najin tsoro ba ka jin tsoron kowa shi Allah wa raja'in da kuma ainihi kwadayin samun wani abu da fatan samun shi ka ji kana kwaɗai kana fatan za ka samu abu kaza kakka yi fatan kowa kakka yi kwaɗai samun abu wurin kowa sai wurin wa wurin Allah wannan shine cikar tawakkali ga Allah subhanahu wataala wa inabatin da kuma komawa ba za ka koma wurin kowa ba da wurin Allah subhanahu wataala wa mahabbatin da kuma soyayya ba za ka so kowa ba sai Allah son Allah shine asali in ba ka san Allah to rayuwarka asara ce kake ci wanda ba ya san Allah yayi asara son Allah shine farko sa'annan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan a zo son iyaye sa'annan a zo son mata son diya da sauran son dukiyarka da wani abu amma son Allah shi ya kamata shi ya zama wajibi ya zama shine kololuwa a cikin rayuwarka duk abin da kake yi in lokacin wata ibada da Allah ya dora maka yi zaka aje saboda san Allah ka je kai wannan ibada idan ka ki ya nuna ka hisan wannan abin da kake akan shi bisa ga san Allah subhanahu wataala muna ganewa ko wata azim da kuma girmamawa ka zaki ganin girman Allah subhanahu wataala fiye da komi ka ba Allah girma cikakke shi Allah girma ake ba cikakken girma don abin da ya saka sai kai muna ganewa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya saka shi ma cikakken girma za ka ba shi amma iyaye za ka ba su girma gwargwadon gwargwadon girmansu gwargwadon alaƙar su da Allah subhanahu wata'ala akwai lokacin da za su haka abu ce ba kai Allah ya ce mai fala tuṭihuma wa in jahadaka ala an la tushrika bi ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuṭihuma idan suka yi kokari suka yake ka akan sai ka hada ni da wani wurin bauta kaka yi musu da'a kaga ashe girman su yana dan ragewa wani lokaci amma in kullun za su sa kaka yi biyayya ga Allah subhanahu wataala to girman su yana sai dai har yau kana girmama su ne saboda suna sa ka kai abin da Allah da manzon shi suka ce kai har yanzu dai girman su yana koma bayan girman Allah da girman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tawakkul da kuma dogaro da Allah subhanahu wataala ka dogara da Allah cikin dukkan al'amuranka abinda ake ce ma dogaro da Allah shine neman gudunmuwa wurin Allah cikin abinda kake nema na alheri neman kamawar Allah cikin abinda kake tsoro na sharri ya same ka shine dogaro da Allah duk wani abu da kake so ka samu na karuwa to ka yarda cewa Allah zai baka shi duk wani abu da kake tsoro ya same ka na sharri da mugunta ka yarda cewa babu wanda ya sai kare ka daga gare shi sai Allah shi ake ce ma dogaro da Allah to wannan ma ba a ma kowa sai Allah Allah ya ce wata wakkal alal hayyi alladhi la yamut ka dogara da Allah wanda baya mutuwa wa tawakkal kaga Allah ya ce ala Allah ga Allah kadai wa ala Allah falyatawakkal almu'minun alayhi tawakkaltu alayhi falyatawakkalul mutawakkilun don haka ba a dogaro da kowa sai Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayyuka da malam ya zano gaba ɗayansu ayyuka ne ɓoyayyi ba ga hili suke ba duk ɓoye suke tsoro ba ga hili yake ba cikin zuciya yake kwaɗayin samun wani abu shi ma ina yake cikin zuciya yake haka ma mai da lamari wurin Allah cikin zuciya soyayya ma haka nan haka girmamawa haka dogaro da Allah subhanahu wataala wadhahirati da kuma ayyuka waɗanda suke fitacci bayyanannu min salatin na sallah kamar sallah ita ma in za ka yi ka yi ma Allah subhanahu wataala Allah ya ce fa salli li rabbika kai sallah kai ma Allah mahalicin ka sallah kai sallah dan girma Allah dan ka samu lada wurin Allah ba dan ka samu lada ba wurin wani mutum ba ka yi sallah don girman Allah subhanahu wa ta'ala wasu yam haka nan azumi ma ka yi azumi don Allah ba dai ya zama nagari duka ba ba da a ce kana yi ba ka yi don Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ka wa hajjin haka ma aikin hajji ka je ka yi aikin hajji dan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika aikin hajjin ku da umra dan Allah saboda ka kaje in Allah ya baka dukiya ka te kai aikin hajji ba dan ka a ce baka yi ba ba dan a ce maka alaji ba ba dan kana ganin makwabcinka na dama da hagu na baya da gaba duk sun saka tsakiya da Allah zai ake ce musu kai ma kai ta jin zahiri ma dai bare in ta yi ma zan kace mana alaji ka yi asara ka ɓata ladarka kai ne nan ma al'adar mace ma muka damu da wani alaji ko ƙasashen da suka ci gaba suka gane addini da kyawu ba ransu da wani alaji in ka yi alaji tsoho ne dattijo sai ka yana ce mai ya haji ma matashi ko haji ɗari ya yi ba wanda za ce mai alaji yana nan sunan shi da yake amma dattijo in ya tsuwa da ya sandan shi ya dan duka ko bai je maka ba sai zan ce mai ya hajji bai taba zuwa ba alaji to al'ada ne ce kowa da irin al'ada shi kowa da irin kiyan da ya karbe shi wai makwaucin mai akuya a so kura ce shi kura ke burge shi kaga akuya ai sai lahira da da to kowa da irin al'ada shi to ba a so ka zan yin zahin baka je maka ba saboda da abokan ka ana ce masa alhaji kai ba a ce maka in ka je dan kai ma a ce ma alhaji baka da lada wurin Allah ko kuma umra yawa kaga wani har ba shi yake ci in dai sai zai ci ba shi to zai ruga da gudu umra saboda da abokan sun tafi ka a ce shi ma bana ya saba zuwa bana bai je ba to waye ake ka zaman wa kake ba zaman wani kake ba ballantana zan yi tuhumar ka baka je in baka je ba mene kayi wanda take ta dole in ma baka taba zuwa ba Allah subhanahu wataala bai baka iko ba bai baka dama ba ai ba wani abu bane to mutane dai suna da irin wannan abin nan wannan tunanin lokacin muna Sudan haka muke shekara za ka gan an ta yi hutu ga azumi mutane isa ta yi su umara shekara wajen nawa ban taba zuwa ba ba ruwa na da lokaci ma sai da ya ta makaranta ta ƙur'ani kawai je mai ta nazari ba ban taba damuwa ba ta ne su ta damuwa wani zai zai wurin kai ce da Allah an baka zuwa ka bashi kuɗin in ya je in ya samu zai biya ka saboda mi saboda duk kowa ya tafi wanda kaga ya tafi yana da hali ko ba da hali sai kuma na ba ruwa nan da lokaci yayi kyauta na same ta ta ba tunanin ta ba kawai na kwanta cikin daki aka zo aka ce mai na passport ɗina yake na ce me za a shi aka ce umara za mu tafiya dala ta ban kashe ba da guziri na da kuɗin mota da komi na je na dawo haka ne in kaya hakuri da rayuwa yawwa za ka ci nasara amma ba ka ci nasara duniya ba za ka ci nasara lahira ga dan fodiyo di jihadin da bai taɓa zuwa maka ba dan fodiyo yaya mujaddidi shugaban musulunci ba guda na afirka an ce bai taɓa zuwa maka ba wani kai kai ta damuwa kai da ba jihadin ko jihadin kanka ma kaga gari kanka ba wa jihadin da kuma jihadi ga jihadin ma na yanzu haka nan ma jihadi jihadi ma ibada ce ba wani abu ne na keta ba na bakin ciki ba kawai a ibada ce za a yi ne dan daga kalmar Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yaƙe su har sai ya kai babu wata fitina mana ba shirka ba kafirci kuma har sai addini ya zamanto na Allah ne shi kadai saboda haka ana yi ne litakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatul ladina kafaru hiya sufla domin kalma Allah ta zamanto ita ce mafi daukaka kalmar kafirci kuma ta zamanto ita ce mafi kaskanta mana ana yi ne da a raya addinin musulunci ba ana yi ne kawai dan haka nan ba kawai dan mutum yi ta zubar da shi yana shan gini yana sarar kan mutane ko yana harba mutane ba ba dan wannan bane don a tabbatar da addinin Allah ne subhanahu wata'ala saboda haka idan mutum ya je don neman suna ka je wurin jihadi don neman suna ko don neman kuɗi ko don neman ko don ka nuna kai jarumi ne manzo Allah an tambaye shi duk waɗannan yace man jahada ko man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah Allah ya ce duk wanda ya yaki domin kalmar Allah ta zamanto ita ce mafi ɗaukaka manufar shi kenan ɗaukaka addinin Allah to shine wanda ya yaki dan Allah subhanahu wataala to dalika malam yace wannan kau lil adillati naqliyyati wal aqliyya saboda dalilai na cirowa da kuma dalilai na hankali al ajiyati masu zuwa nan ne wurin kwanan mu yau insha Allah abinda mun karanta dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara akwai waɗanda suke bara addu'o'i Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu na alkhairi da mu da su gaba dai duka Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah karba mana asiri duniya da lahira Allah ka mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita Allah subhanahu wataala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu abin yi mai albarka Allah subhanahu wataala ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu ilimin da zai kai mu gina aljanna Allah ka raba mu da jahilcin da zai kai mu wuta jahannama Allah ka raba mu da kafirci da munafici da shirka da zalunci da sabon Allah duka Allah ka raba mu da su ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye ya Allah ka kara mana son ka da san annabin ka ya Allah Allah ka kara mana son ka da san annabin ka ya Allah Allah ka kara mana son ka da san annabin ka ya Allah Allah subhanahu wataala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah Allah ka raba mu da bakin ciki ya Allah ka raba mu da keta ya Allah Allah ka raba mu da kiyayya ya Allah Allah ka sanya mana tausayin junan mu ya Allah duk abin da zai kawo mana ci gaba a cikin addinin mu Allah ta'ala ka hada mu da shi ya Allah duk abin da zai bi da addinin mu baya Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da zai kawo mana ci gaba a cikin rayuwar mu Allah ka ba mu shi ya Allah abin da zai raba mu da ci gaban mu a cikin rayuwar mu Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka raba mu da fitintunu ya Allah Allah ka sannanta mu Allah ka zauna da ita lafiya ya Allah waɗanda suke neman su kunna mata wuta ta lalace gaba ɗaya Allah ka shirye da su ya Allah in ba su shiryewa Allah ka kunna musu wuta ya Allah in ba su shiryewa Allah ka lalata su ya Allah Allah ka maida musu aniyar su ya Allah jami'an tsaron madina suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kiyaye lafiyar su ya Allah dan mu da suke tsaro duka Allah ka tsare mu ya Allah Allah kai ne mai tsaro na gaskiya ya Allah Allah ka kare mu ya Allah Allah ba mu da wanda Allah wani Allah da zai tsare mu in ba kai ba ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya ka kara musu rukun amana Allah ka kara inganta su ya Allah Allah ka kara gyara su ya Allah Allah ka hada su na mashawarta na gari ya Allah waɗanda za su nuna musu alkhairi kuma su kwaretar da su akan aikata shi ya Allah waɗanda za su tsawatar da su daga sharri kuma su hana su aikata aikata shi Allah duk abin da shugabannin mu za su yi domin ya zamanto alkhairi gare mu da addinin mu da kasan mu Allah ka bar su yi shi ya Allah kuma Allah ka goyi bayan su ka taimaka musu ya Allah duk abin da za su aikata domin ya sa addinin mu ya ci baya ko al'umman mu ko mu da kanmu ya Allah Allah subhanahu wataala ka hana su ya Allah ka kame su daga aikata wannan abu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gamara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna za mu kare da duniya lafiya نافع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين